wanda zai zo domin gabatar da wazi a halin yanzu shine uban tafiya uban gayya khalifa na margayya Sheikh Ismail Idris shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta ƙasa da ƙasa fadilatu Sheikh Muhammad Afani Hajingir shine zai zo domin gabatar da wazi a halin yanzu kafin ya iso za mu kira alarama Abdulrahman Ahmad ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar fadilatu sheikh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara yaban mahaliccinmu Allah tabaraka wa ta'ala muna godiya gare shi Allah wanda yake ya halicci duniya da lahira don mu kaɗaita shi da ibada a fagen rayuwa gaba ɗaya. Ko bai yarda mai mabautar a tsarin jahilci ko gargajiya ko wani tsari na son zuciya ba. Da haka ya zaɓa daga cikin bayansa. ya ba da jagorancin halittarsa gaba ɗaya zuwa ga cikamakin annabawa shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan manzo mai girman daraja shi da alayensa da sahabbansa da masu koyi da su da kyakkyawan aiki bi da bi har zuwa ranar tashi alƙiyama Allah ya kasa da mu a cikinsu gaga jama'ar musulmi da shi Allah cikin baiwarsa da taimakonsa ya yi mana wannan ƙarfin arziki mun zo aikin ɗaga addinin musulunci da wa'azi a wannan babban birni na jihar Gombe garin ‘ya'ya birnin Sheikh da Hassan Jingir. Allah ji ƙanfa, Allah rahamshe shi, Allah sa ya huta, mutane masu albarka da alheri. Akwai wani lokaci wani sammako ya tafi gidan mala a shek Ismaila Idris bin Zakariya sai ya ce masa bayan ya yi masa sallama ya fito sun gaisa da gaisuwar musulunci ya ce aka ramakalla ya ce ya zo ne ko da ɗan wani abin da zai ba shi na abinci sai mala ya ce masa to kana cin wake a na cin wake kai sai ce to bari zai ɗebo in kawo maka ya je ya ɗebo mala ya ce to a lokacin shi wannan kukan da yake na abinci ai ni dan na san cewa ko babba ya gaza kada a sani ban cewa kowa komai ba amma ikon Allah daga Gombe sai a aiko min da buhunmuna kuma daga cikin abin da aka aiko min da wake shine na ɗiba na bashi to bambawa mutanen Allah ne ya ganewa ta suna da albarka Allah ya ba ku maluma na Allah da annabi wanda ba wai ka faɗi magana ne babu ba da misali ba shi misalin Allah ya ba mu buga misali don yana kawo nesa kusa gurin da wani bai gane ban aka buga misali sai ya gane haka Allah ya haɗa misalai na alƙur'ani ya ce wa tilkal amsal wa tilkal amsal nadribuha lin الناس وما يعقلها إلا العالمون الله يبقى مصارينا القرآن سينونا سوء وتلك الأمثال ولن جم مصاري الله يبقى تكين القرآن Allah ce na tsiribu halin nasu, muna buga su ne don amfanin mutane, da ka san mutanen iri-iri ne. wanda zai ga abu ya gane to yana da baiwa ce ta hankali da Allah ya bashi idan an buga misali dan karantar da bayi Allah ya ce wa ma ya aqiluha illa alalimun ba wanda suke hankaltar misalin sai masana jama'a mu dage mai karatu kuji da abin da malaman mu suka ta jajircewa kar mai wasa da karatu karatun da zai amsa sunansa mu karanta mu nemi littattafan fikihu mu samu fahimta idan mun karanta mun fahimta mu yi aiki mal ilmu illa al'amal bihi idan mun karanta mun fahimta mun sa a cikin aiki to kar mu gaban kanmu kar mu zama yan bid'a mu bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a aikin da muke so za mu yi dan Allah bai ba bai bar mu kala zube kowa ya ɗebo abin da ya ga dama ya mar fahimtar karan kansa ya ce ya yi tafi da malaminka ba لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
يا جماعة مو أمسلنشي دول من يموم على من دزامي كراتي idan mun tashi karatu to Allah ya bai wa duniya gaba ɗaya mai karantar da mu dokokin Allah don mu bauta wa Allah da addinin Allah mai suna al-Islam ji Allah ɗin kuma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wallahi tabbas ya kasance lakum al'ummar musulmi dan amfanin ku ne fa kuna da fi rasulillahi cikin rayuwar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana kwaikwayo mai kyau kar kowa ya gaban kansa mu kwaikwayi addini daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in an ce ina hujja mu ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaza wa kaza ko mu ce Allah ya aiko annabi yayi mana aikin da ya fasarta mana alqur'ani mu ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sahabiya ce ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata kaza da kaza hujja ce ko kuma sahabi ko sahabbai mazan ko mata ko ma wani makami mutum yake cewa ya ce fa'altu ko fa'alna bi mahabarin nabi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza a gaban annabi muka yi kaza muka yi kaza sahabin ko sahabiyar guda ɗayan ko da yawa ba su ce annabi ya musanta ko ya ce gagara ba a'a nan ma tabbaci ne to kaga jama'a a musulunci akwai aiki da ka kada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun kai wannan alheri ya kai alheri koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin sunnar manzo alaihi salatu wassalam a tsarin addinin Allah inna ad-dina inda Allahil islam sabila da haka banda bid'a aikinka shigege ra'ayin jahilci ko gargajiya ko san rai ba kyau kuma wanda ya bi wannan abin da sai da aka karanta muka fahimta muna da imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka yi aiki da ilimin nan muka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muka yi shi khalisan li wajhi Allah tabaraka wa ta'ala don Allah ciki da bai to nan sai aljanna Allah ka ba mu da rahamarka kaga gashi Allah ya tallata mana abun ya ka aiko manzo ya faɗa to amma kowa ne zai yarda a'a liman kana yarju Allah wal yawmal akhir sai wanda yake Allah yake kauna yana kaunar saduwa da Allah cikin kyakkyawan hali a ranar ƙarshe ranar hisabi ranar lahira Allah ka mana dace to jama'a gashi mun zo a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan hudu wato watan rabi'ul thani a wannan shekarar da hijiran manzo alaihi salatu wassalam ta kawo shekara 1400 shekaru 47 kuma inin uku ga watan goma oktoba na lissafi ta miladiyar haihuwa annabi isa bin maryam alaihi salam da kiristoci suka harka takaddama iya inda ƙarfinsu ya ƙare suka karkasu wasu suka ce bana take da shekara ta dubu biyu da shekaru ashirin da biyar ga ma a gombe sannan ga wakilin gwamna muhammad abdu inuwa mai sunan babana ya aiko shi ya zo ya tsaya gabanmu ya yi maganganu kalmomi na zinare. Jama'a tsakanin Allah ya faranta mana rai ko bai faranta mana ba. Ya faranta. Jama'a ɗan siyasa ne kuma ko? Ko ba ɗan siyasa ba ne? Da shi ɗan siyasa yana iya zuwa kan mukami ko shi ne gwamna ko shi ne shugaban ƙasa ya bugi ƙirji ya hau ba ƙuri'a. To ai su masu yi wa ƙuri'a kirari ai sun ce ƙuri'ar ka ƴancinka da dan ni ne ban ji yadda suka faɗa sosai ba ƙuri'ar ka to jama'a uwa da uba billahi allazi la ilaha illa huwa da suka haifa ko yar da suka haifa ba mu da abin da za mu iya biyan iyayenmu da shi saboda alherin da suka gabatar gabatar mana Allahumma sai dai dan ko yar da tattarar da mahaifinta ko mahaifiyarsa bayi suka saye su suka yanta shine za a ce ku kai kun biya ashe yanci ba karamar magana bace ko yanci karamar magana ce to ƙuri'arka yancinka a nan ƙasa Najeriya in tsaya ni karan kaina da ku masu saurane na nawa ya nawa in ce muku jama'ar musulmi kada mai wasa da yancinmu to laifin mai na maka wannan magana ya kaganta ko rashin yancin kake nema ne to jama'a wannan taron na me na musulunci ne Allah da ya ce da maza Allah za mu yi koyi to sunnar da muke karantarwa bid'a muke cewa ba kyau kuma mu sunan mu musulmi ne ciki da bai kuma kafirci daban mu musulmi daban jama'a in dai so samu ne ban ga yadda za a ce ya dace musulmi ya yi kyamar sunan shi musulmi ne ba to haka ne ko da mai ja a ya kuka sama-sama in na ce musulmi musulmi na ma laifi to ya aka yi waɗansu muryoyi suke fusata ina ce muslim muslim anya wannan magana in dai kai musulmin ne saboda Allah ta bata maka rai to amma ina jin musulmusul suna ƙara in na faɗa sai su kusata wani ya dafe ƙiya ya danna a shar na ce inna tsiyura ala amfani ha da ƙafu kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi da Allah tun da muka zo nan banda lugudan wa'azi da shiryarwa da nasihu da kyakkyawar tarbiyya ai ba abin da ake mana akan mambarin izalatul bid'a wa iqamati sunna ƙungiyar musulunci tsantsa wanda muka ce mun ji mun gani za mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu bid'a ba amma kun san mun kinkimo babban aiki ko ko kuwa haka faɗa da baki ya isa sai ya ratsa zuciya da baki da aiki haka ne to karwa ne je rudi kansa rika kiran sunna da baki dan sa bai yadda ba ko ya rika kiran musulunci da baki in an ce musulun musulun ya fusata in yi haka ai ya tuka ya warware da jama'a ga cikar gurin nan mutum dubu nawa ne a daren nan a tsaye ana wa muka kamo da igiya dole sai ya zo to me ya kawo mu sauraron wa'azin musulunci kuma Allah ya riga ya ba mu tabbaci da dahir ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kuntum khayra ummatin أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Allah ya ƙarfafa mana zuciya da gwiwa da karsashi yace kuntum khayra ummatin almar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun kasance mafifita alherin al'umma tanna annabawan farko suna tare da albarka da alheri gaba da gabanta al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas kun kasance mafificiyar al'umma da aka fitar da ita dan amfanin mutane duka mai rabo ya zo ya karba amma ga hanyar yadda za mu amfana ɗin wa'azi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna wazi kuna umarni da abinda aka sani a cikin shari'a ba wa'azin jahilci ba ba wa'azin ka ba jama'a mu musulmi daban kirista ba yahudu ba dan bautan magiro fa dan tantal ba zai tafa da bai ma san inda yake tafiya ba ko babu su na ce daban-daban ne to ya kuka ji daɗin da muke ji karatun alkur'ani nan da ake da fasarar da ake yi wallahi mun ji daɗi a zuciyarmu da bakinmu ranmu ya kwanta muna jin kalmomin ubangijinmu muna da 'yancin mu karanta alkur'ani mun yi imani da shi ko da mai shakka an nana so ba su da nasu wani kurmi ne a nasa kurmi ne yake tsafansa wani kirista ne sunan nasa da yake ce mai me ake ce mai bible ko ba su da shi yahudawa ba su da nasu yanzu idan muka zo ana karanta mana fiƙihu da maluman mu ahalin sunna suka yi ya kuka ga daɗin da muke ji mu ɗauko ahalari ko shi ma nan ƙasar ba san shi ba ai musulunci yake karantarwa ko farar ta fara sai ce awwalu ma yajibu alal mukallati tasihu imani tauhidi farkon abin da yake wajaba akan baligin da aka kallafa mana bin shari'ar Allah mun balaga ko ta balaga kan a taimaka maganar komai na addini tasihu imanihi inganta imanin baligi wato tauhidi ne farko sai ya zauna kuma ma'arifatu sai neman ilimin sallah azumi zakka aikin haji sai sanan ma yaslihu bihi farad ainihi abinda zai inganta farillar ainihinsa da ita kamar bi a zaman ibadati inda lahi as-sala yace ka ahkami salati wa taharati wa siyam ita bana bayani bayani bayani amma wanne ne na farkon tauhidi tasihu imanihi ya jama'a muna karanta adari ko ba ma karanta muna karanta kawaidi ma tun da farko ko ba ma karantawa ashimawi ba izriya ba risala ba muktasar khalil ba kai buga mun hamu dawwana a mazhaban mu ta malikiya ko ba ma yi yanzu a masallatan mu ba ma wanne ne ba ma karantawa to muna da yancin yin haka ko babu to littafin yan ɗariƙa tijaniya ina ce shine jawahirul ma'an to aina mun yi ta kalubalen su muka ce ku fito kuma dalla dalla a ja ku fasarta a ja ku fasarta ku sauke da washirar ma'ani da kanku akwai adalci ko babu ku ku karanta da kanku ita ko dai shi kenan da wani ya fara karantawa da kansa ba sai ga shi na ce su ne Allah to littafin su ne kuma ai an ji matsayinsu ka cewa wannan musulmi ba littafin su suka yi ba to ku karanta jawahir ma'ani da kanku kowa ya ci kiristoci ku zo ku karanta bible ana ji ɗaya biyu uku uku hudu biyar shida ana ji ana ji dan mu muna tafsirin alqur'ani tun daga suratul fatiha hannat mu sauke mu koma mu ɗauka mu biya a bayyane haka ne ko ba haka ba kun taɓa jin wanda ya karanta muku bible ya sauke aka ji to me ya hana hankali ai ba bawan kasuwa ba ne akwai abin da suke tsoro ka aji to ka gan ka ji ana nuku-nuku to munafunci ne a kwance a gudu ƙarya ake yi a kwance ba a so aji haka ne ko ba ka ku zo ka karanta bible kiristoci daki-daki kowa ya ji kaga mutum ya zo yana karatu ya ce wani ya fafari Allah ya je ya ka da shi gashi baibul ya faɗa shi in an ce ya faɗa ɗin ya faɗa to baya rubuce ne yana nan ku karanta an ba tsoro ba ku zo ku faɗa mutane su mu dai ga alkur'ani kuna ci muna fasaha muna da yanci kuma kuna da yancin karanta baibul dalla dalla kuna da yanci muna da ‘yancin karanta fatihul majid ƙawa'idi adami a shimawi iziya risala mu adar suna muna da ‘yanci ‘yan ɗarika kuna da ‘yancin karanta jawahirul ma'ani ku zo gurin da kuke cewa ɗan uwanku Allah sai akwai ko babu ku fito ku faɗa mana burga ta yi ya mutum ya naɗa rawa ne yana ce shehu wani shehu wani sai ku turo yara a basu baya a ce ku je ku yi ashar ku ce za ku daki mutum in ya karanta littafin ku a to an bar muku ku karanta da kanku amma ku yi a fili yadda muke yi a fili kowa ya ci in dai kuna da gaskiya ku yi a fili to ba za su iya ba to bayan haka ai sun tuka sun warware na san wani tsohon ɗan ɗariƙa wanda Iblis ya tsikare shi ya ce a gurinsa ya ce salatul fatihi a gurinsa ta ninka alƙur'ani dubu shida ko bai faɗa ba to yau da gobe ƙaryata boka satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila yau da gobe ƙaryata boka da kun ɗaya na ji ‘yan jarida sun zo sun tare shi wai wa ‘yan zuwan da suka ɗauki duk ‘yan ɗariƙun ashe jahilai ne in ji su suka ce ga haƙiƙa ga ‘yan haƙiƙar tijaniya akwai su ko babu ɗaya su ya ce in dai haƙiƙar tijaniya ne shehu wani ne Allah a gunsu suka ce in dai haƙiƙar tijaniya ne shan giya ba komai a gunsu ‘yan haƙiƙa ko ba a yi ba to sai yan ɗari ko sai suka tashi sai su yan gidansa a nan ɗan yamma da mu nan yake sai shehu ga yaran ku ɗan ɗari ka tijaniya sun ce su ne Allah sun ce kaza kaza sai ce ai wayannan kafurai ne ya faɗa kowa ya ji kafurai ne to ina magana ka da kake ce yaya za a ce wa mutum kafuri yana zuwa haji yana sallah yana kaza to kai da kanka ka ce kafurai ne ya tuka ya warware a tsakar sarari satubdi lakal ayyam ma kunta jahila to jama'a ni na fi son mu dinga gane malami mu ga aikinsa a ga aikin malamin dai malantacce to ina aikinka jama'a dukanmu nan da ‘yan jan baƙin da fasarar da waye, wane ne sanadin wayewarmu da karatunmu a ce ba hannun Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya? A ce ba hannun Sheikh Alhaji Abubakar Mahmud Gumi? A ce ba hannun su Sheikh Usman bin Fodiyo? To, to, ko mutan gwamba ai kun ga almajiran Sheikh Ismaila Idris. Ai kun ci karatun ku. To wani kuma in ya zo suka zo gombe sai kun ga mace mai jin ƙarfi ta wani da wani saurayi wanda ba mijinta ba sai kun ga su suna yawo suna rawa suna tsalle suna jemau to darasin malamin su domin nan wa aka kaɗa wa ganga Allah tsare mu ganga haɓa mana kayan iblis sharewa begilan kaza kaza kayan iblis to baya nan amma idan harkar iblis ce to za a kaɗa wa mutum ganga yi rawa yace ga Allahnsa na biyu yace bayan wannan Allah ma wanta ma Allah ya ce babban malamin su ba a Kano ya taɓa kiran Ubangiji da lamirin mace ɗansa da haularsa ya gane muka kira shi ya zo ya gabatar da takarda a semina ta ƙasa ya ce to ga wani ɗan gidan ya ce shi kafircin kakansa ya ce wallahi ko fir'auna bai yi kamarsa da ya karatu zama mai karatu Allah sai ya kubutar da mu daga rawa da kaɗa-kaɗa da rudu Allah ya kare mu daga hautsina gauro da matan jama'a Allah ya kare ‘ya'yanmu da haulanmu daga buguwa da ƙwaya suna ashar. Allah ya hore mana karatun Alƙur'ani, Allah ya hore mana karatun hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Jama'a sai an gaya wa ‘yan Najeriya mu da ‘ya'yanmu da haulanmu mahaddatan Alƙur'ani Allah kaɗai ya san iya yawansu. ga musabaka nan ana yi duk duniya na ji na gani ga 'yan rawa na rawa ana ji ana gani duk duniya na gani wanne ne babu ga 'yan shi'a na rawa suna fyaɗawa kansu tsohon can ɗin keke duk duniya na gani ko wanne ne ba a gani to mai ji mai gani mai tunani an barka da hankalin da Allah ya ba mu auna ka gani shin kaɗe-kaɗen da raye-rayen da ashare-asharen so ne kake so ka je da su gaban Allah ranar hisabi to mu ka ji namu muna so mu tashi muna aikin nan na yada addinin Allah da Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi mu zama mahaddatan alqur'ani masana hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuci da baki da aiki mu yi noma mu ci halal mu yi kiwo mu ci halal mu yi aure banda mu a cikin layin karwai banda mu a yan luwaɗi Allah ya hana banda mu a yan bid'a mu sunna muka kama kuma da mu da ku duka za mu tsaya a gaban Allah ranar hisabi ko mai yin hisabin Allah ne to aka zo za a hisabi a gaban Allah wani ya je da allolinsa biyu ko uku ka san yayi wuta kai tsaye dan Allah ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga duniya qul huwallahu ahad قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Allah ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul kace wallahu malicin kowa da komai shine Allah ahadin makadaici ina biyu za ta shiga ina uku cikin daya Allah biyu Allah uku cikin daya kafirci tsagwar Allah shi kadai ne abin bauta mu da gaske musulunci tauhidi saboda ka jama'a gaskiya a fili take ƙarya a fili take to mu bi gaskiyar mu guji ƙaryar ‘yan kirislam ƙarya suke yi musulmi daban yahudi daban ko akwai wanda ya sai hautsuna na sallallahu ma ya ce la taqumu sa'atu hatta yuqatilu al-muslimuna al-yahuda wannan duniyar ba za ta tashi ba sai an yi wani yaƙi musulmin sai ya yaƙi yahudu saboda yahudu in kana jin jinin sharri to ba kaman yahudu ba wai na tsarge su kaɗai ba ne a'a alƙur'ani ya ce innal ladhina kafaru min ahli alkitab innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha أولئك هم شر البرية القرآن الكريم كودا ميجا Allah ce innal ladina kafaru tabbas wanda suka kafirta min ahlil kitabi daga ahlul kitabi yahudu da nasara za su gama wahalar banza a duniya da farfaganda banza ranar lahira ba su kaɗai ba wal mushrikina da masu haɗa Allah da wani su ce ga Allah na biyu ko ga na uku ga wanda da shi da Allah suke haɗa aiki kamar yadda malam ɗala ya gaya mana inda mai fasarar rimahu ya faɗa game da babban shehu na tijjaniya ga yadda ya ce wai shi wai ya roƙi Allah ya maida wai siffarsa siffar Allah duka ya ce maka kana halitta halitta aikin waye rayawa aikin waye arzutawa aikin waye zai halitta ga taliki ya ce a roƙa mar cewa ba halitta shi aka yi ba zai yiwu an taɓa lokacin da ba Allah to shi wannan da aka ce yana addu'ar ɗin da yana nan ne wahe da hijira ta shekarar dubu da ɗari nawa da hamsin da ɗari tara da hamsin ko dubu da ɗari kaza da hamsin ya san cewa hirar ma'anin ne na daɗe da dai na duba shi yau a ɗauri kashi ko a ɓata igiya abinda mutane sun kai ƙar shehunan nasu sun dawo suna ce da sun gane wallahi tallahi sun gane ƙarya suke ga wani nan a gurin nan da muke zuwa shekara kamar talatin muna wa'azi a Kano Turayon da wani matashi ya tashi ya ce shi bare jama'a a kakkaɗe jawahirar ma'ani da ake ɓaɓɓoye wannan shi ya ce a ɗan karanta a ji sai ga wayansu mutum hudu sun kira shi nan Allah ka yi haƙuri kakka karanta ka ba su da su mantan da sun riga sun kai ƙasa ba zai karantu ba ka ce to kai ba za ka karanta ba so su karanta a ji ko ba sun ce da malamai a cikinsu ba ba sun ce sun fi musannin larabcin jawahirar ma'ani ba to su fito su karanta kiristoci kuma ku fito ku karanta baibul kowa a ji nasa mu kuma muna karanta alkur'ani a ji namu adalci ko kuwa an gane wani haƙƙi to ƙuri'ar ka mece ce yanci muna da yanci addinin musulunci muna da yancin mu zaɓi musulmi to me laifi na dan nace muslim muslim ya ayyuha allazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين جماعة قال الله يا كرا كما في إيماني اللهم اجعلنا من المؤمنين وجعل لنا من المؤمنات kai wanda baka yi imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba to qur'ani za mu karanta karka zumbura mana baki ba sunanka ba da kai yake ba ko ya yi wallazina amanu ba ta da bambanci da ya yi wallazina kafaru to nan gurin ya yi wallazina amanu Allah ya ce yace la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya yahuda wan nasara awliya
shi ka karanta to ni ga wanda nake son ka karanta kuma akwai shi la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أقول تعالى القرآن جماعة بابو قال رمى ما يكرك يا أيها الذين آمنوا يكون لك بعد الجزكية كذا بأكرا فاسقي با والله يكرا الذين آمنوا اللهم اجعلنا منهم la tattakizu aduwi kar ku kuskura ku riki abokin gaba na wa aduwakum kuma har yanzu shi abokin gaban ku ne auliya'a ku ce masoyan ku ne kar ku yi haka in ji Allah ya gaya wa mu al'ummar musulmi masu imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama يلقون إليهم بالمودة يلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم جماعة ومن البركة يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل Allah ya kira masu imani ya yi kashedi la tattafizu aduwi wa aduwakum awliya ka ku kuskura ku riƙe abokin gabata ni Allah in ji Allah wa aduwakum kuma abokin gabarku ya al'ummar musulmi kar ku riƙe su auliya masoya Allah masanin da Allah masanin yanzu Allah masanin nan gaba, Allah masanin kowa, Allah masanin komai. Jama'a, ai Allah ya san za a zo da wani hargitsatsen tsari mai suna demokuraɗiyya tun dama ko? Ko za ka ce Allah bai san demokuraɗiyya za ta zo ba? To in an zo demokuraɗiyya ba a yakin zaɓe? To sai ce, tulƙuna ilaihim bil mawaddati. Kar ku jefa musu ku diba ilaihim zuwa ga su kafiran nan abokan gaban Allah abokan gaban ku ku ce kuna son su Allah ya yi kashe ya ce kar mu yi dalilin da ya hana mu zaɓen su abokin gaba Allah abokin gabar mu mu musulmi ba haka siddan ba ne wa kad kafaru wallahi tabbas sun kafirta bima ja'akum min al-haqqi game da abin da yazo muku na alqur'ani na gaskiya wanda ya kiyarda ya kafirce wa alqur'ani shi sunansa musulmi ko kafiri wa qad kafaru ji Allah bima ja'akum min al-haqqi ba ku taka musu ba ba ku zubar musu ba saboda kafirci da kiyayya yukhrijuna rasula wa iyyakum can zamanin da annabi na wa'azi suka ce sai ya bar maka wa iyyakum kuma a kowane gari kuke suna fita ku daga gidajen ku to laifin mai muka musu Allah ya faɗi dalilin su an tuminu billahi rabbikum saboda kun yi imani da Allah ubangijinku wanda shi ya halitta mu da muka ɗaya tashi da ibada kuma muka bauta masa ba mu yi laifi ba to wai akan wannan sai sun ƙona gidajen mutane sai sun fitar kaza kaza shi'a da ɗan kirisna Allah ya tona musu a irin kisan da Isra'ila take wa mutanen Gaza musulmi ya ƙazanta wallahi har arnan duniya akwai wanda ya ce kai zalincin ya yi yawa ciki yanzu akwai ingila ciki yanzu akwai faransa yan jin labari an yi haka ko ba a yi ba duk duniya ta taru aka samu daga afirka da ƙasashen asiya suka ce kai turawa makaryata ne ku yan farfaganda ne ba ku da gaskiya ko kuka ce masu yawa su ne suka ci zaɓe in aka yi zaɓe magoya bayan gwamna suka fi yawa waye ci gwamna magoya bayan shugaban ƙaramar hukuma in suka fi yawa waye ci zaɓe shi akwai lamarin yawa a ciki ko babu ina gaya muku sati bai fi uku ba na ce da najeriya mai ɗan adam miliyan ɗari biyu da ‘yan kai da ingila waye fi yawa najeriya da Najeriya da Faransa a ‘yan Adam wa ya fi yawa? Najeriya. To yaya aka yi duk gaskiyar da aka kai Majalisar Ɗinkin Duniya idan Ingila ta ce ba ta yadda ba sai a ce gaskiyar ta koma ƙarya. Amma a Majalisar Kaf, Najeriya ba ta da kujera hawa kujerar naki in akwai ta yan boko ku gaya mu babu Ha, to ina magana su ta cewa wanda ya fi yawa shine eh, majority carry the vote ina wacce magana ko ba su faɗa ba to me yasa duk Afirka duk yawan mu duk tattalin arzikin mu duk zinariyar mu duk azurfan mu duk man fetur din mu duk gas din mu wanda duk yakin da za a yi a duniya sai an ɗau 'yan Najeriya 'yan Afirka sun je sun tari gaban wuta sun yi yakin amma wai banda mu a majalisar tsaro a ainihin majalisar da suka kira ta ɗinkin duniya jama'a wannan tsakanin adalci da zalunci me suka yi ba ku sani ba ne ko kun sani ba yanzu na ce ƙuri'arka kuka ƙarasa kuka ce me ƙuri'arka ba don ƙuri'arka yancin ka ba musulun musulun ta ci da ba mu da yawan ƙuri'a ma ci kuma yake yasa nake jan ku kuke tudur tudur tudur ko yancin ne baka so ku duba kisan da ake wa dan adam a Gaza ku duba ran da kiristoci suka zo suka yanka mana yara matasa ɗari shida da hudu a Jos kun gani gawawakin ko ba ku gani ba me muka musu muna sallah muna azumi muna zaka muna hajji addininmu islam mu musulmi ne kakka daɗa kakka rage dole su kashe ma kan wannan ba to wai don rainin wayo da ahmad bola tinubu ya tura kashin shatima ya ce bai goyi bayan a kashe ɗan adam a gaza ba a baiwa falastinu yancin ta sai amerika to kuna kashe kuna kashe kiristoci a Najeriya wai za su wai sun iya ƙarya sun iya ƙage to to da masu mulki da talakawa da musulmi da kiristoci a zo a yi awon a Najeriya wa ya kashe sardauna kiristoci in ya marai ko wannan ma ba son faɗa to ko ba a son faɗa an yi haka ko ba a yi ba ba a yi ba wa ka ta ba balewa ta wa ya kashe wa ya kashe janar din soja a kusa da du ya jefa a ruwa wa ya kashe gwambawa da mutanen Borno da mutanen Yobe akan za su wuce ta jihar Filato ya jefa a ruwa wa yayi musulmi ko kafiri wa ya kama musulmi hausawa da suka kai awaki da shanu ƙasar inyamurai ya kashe zamanin wani gwamnansu wanda ya fito da rainin wayo ya zo ya ce wai zai tsaya neman takarar shugaban ƙasa duk annan da yake arewa ya ce shi yake so ko ba yi ba aka ce mai yake yaron ko yake kirishan kirishan na ce a kaji rashin kuya na ce to shi kenan jama'a namu ya namu na ce muslim muslim kai jama'a Allah ji amma sai da Hassan jinki yace ciki mai haifa haife wai akan nace muslim muslim a samu wani wai a arewa wai ina zagi na kai daukin alhakin yayya in namiji ne ka dau alhaki na in mace ce kika zage ni kin dau alhaki na amma ni akan tarbiyar musulunci bari maka addu'a bari miki addu'a Allah ka keɓo bayi inda ko shikenan a kashe sardauna a ce mu manta a kashe tabawa bale a ce mu manta to me yasa ko ka kwanta ga mu da ƙuri'a dangazo jihar da yake mu ne casa'in bisa ɗari ko tamanin bisa ɗari duk in za a yi mulki sai a ce a a zaƙa mana kafiri ya zama mataimaki aƙalla a haɗa baki da shi ya ba shugabansa dafi an yi kuma ko ba yi ba kai jama'a gari ya waye tsoro ya yaye ya jama'ar musulmi ban da tsoro da tsoro ƙuri'ar ka yancin ka to kun gyara ƙuri'un naku ko kai kuma ni na ta faɗa ku ku kuna nan ga kuna zagara zagara ba ƙuri'a in za ku gyara ku gyara dan Allah ba dan ni ba dan girman Allah ku je ku gyara ƙuri'a mu yi niyyar zaɓe don Allah kar mu yadda mu je mu zaɓi kafiri Allah ya hana mu لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي والذي يبتزع به متفتا جهادي hanya Allah wanda ni ya fita zabe dan Allah Allah ce to kalmar ce kalmar zabi kafiri alqur'ani kuma da shi muka yadda wanda bai yadda ba ba ruwa mata shi ko ba Allah ne yace in kuntum kharajtum jihadan fi sabili ba Allah ne yace to ni na yadda ko ba to in dai da gaske ne mun san haka mun yadda to a yi aiki mu ga aiki mu ga aiki a gyara ƙuri'a wallahi ni ina cikin masu yaban Allah da gode masa a dukkan fagen rayuwa duka daga ciki akwai yadda Allah ya bamu damuna mai albarka bana alhamdulillah ladhi bi ni'mati tatimmu salihati marasa sanin Allah sun yi ta zagi bara sai ce masara ta kai dubu ɗari ɗan masara ta kai dubu ɗari baka san an taɓa yin yunwa yar kusau a Najeriya nan ba yunwa yar kusau ko ba yi ba to sai musulmi ya ce tun da hatsi ya yi tsada ya daina sallah ashe dama ba musuluncin yake ba inna ma'al usri yusra fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra da da saukin da tsananin wallahi ba wanda ya sai taba dan adam sai Allah ya nufa mu da wannan muka yadda to yanzu ga shi mun samu komai maya maya buhun tashi ko shambu ya kai dubu takwas bara ko kwanakin baya yanzu kuma dubu ɗaya to tunda arhar muke nema to mu ce Allah mu gode maka wa ya saukar da tsada Allah Allah ne wa za mu yaba mu godewa Allah Allah ne ya suwa na kuka yi shiru ina farfaganda ku ta zuga samari su zanga-zanga kuka kashe wa jama'a ‘ya'ya kuka ban naku a gida alhakin na kanku ya matasa banda zanga-zanga ya banya Allah ya fashe ki fari Allah ya ba mu ruwa Allah mun gode maka Allah ya ba mu lafiya Allah mun gode maka Allah ya ba mu yawa Allah mun gode maka Allah ya ba mu ilimin alkur'ani Allah mun gode maka yanzu jibhan da turawa suka zo mana da wato corona bakin ciki ya kama ni a lokacin mutane na gani ba na iya bacci wallahi sai na ganin kamar za a yi tashin kiyama kace ya ba ka iya bacci nace to a ce an an daki musulmi a Ka'aba akan yayi sallah wannan ba tashin kiyama ba ne a ce bature kafiri da baya sallah baya haji ya ce a lafi aikin haji da umara a ce an yarda zai zai zai zai nace kai alamun tashin kiyama ne to la taqumu sa'at ba za ta tashin alkiyama ba hatta yuqatilul muslimuna alyahuda wallahi tura za ta kai bango sai musulmi ya yaki yahudi wa yaktabi alyahudi yahudi ya fita a guje shi yake sarkin tsoro yana buya ta hatal hajari wa shajar ƙarshen ƙarƙashin kogon dutse da kurmin itatuwa fa yaqulul hajaru wa shajaru duniya ta kusan karewa sai Allah ya ba kogon dutse baki ya baiwa kurmun itatuwa baki yace ya abdullahi ya muslim ya bawan Allah ya musulmi an kira mu da sunan mu muslim muslim hadisin nana ya abdullahi ya muslimu تعال واقتل اليهودية خلفي zo ka kar Yahudu ya ɓuya a bayana ba zan ci amanar rayayyu da Yahudu yake kashewa ba zo ka kar shiga shi a bayana to bar dutse sai ya bara kurmin bishiya sai ya bara illal gargada sai wani munafikin itace ne ya kaya sunansa gargada sai na yahudu ya shiga ciki sai ya shiru wuce ne kamar bai gan shi ba fa innahu min shajaratil yahud algarqat bishiyar yahudu ce macuciya to kai baka ga alama ba daga shekaran jiya zuwa jiya duk duniya ta taru ta ce kisan kai ba kyau a kai wa mutanen gaza abinci da abin sha da ruwa da likitoci da lauyoyi duk duniya an haɗa an bayar an ce yahudu sun tare wani bakin ruwa sun yi fashi wai an yi hakan amma yanzu ba ku gane sharin yahudu ba anya ba alamun za a musu kwam ɗaya ce take nunawa ba kuwa za ta ƙumu sa'ad حتى يقاتل المسلمون اليهود حديث ku hankali da yahudu baya da albarka ba shi da tausayi baya da mutunci baya da gaskiya baya da rukun amana yaransu su suka kashe sardauna a najeriya yaransu su suka kashe tafawa balewa a najeriya yaransu su suka jefa min bam ina tafsiri yaransu su suka kai min hari a masallacin idi a rukuba sai cikin su ba mai so in rayu a rannan to wa yake wa'azin yau to wa ya kare ni Allah muna yabanka Allah muna godiya gare ka Allahumma inna na'udhu bika an nadhilla aw nudhal aw nadhilla aw nuzal aw nadhlima aw nuzlam aw najhala aw jahala alaina Allah ya ƙara wa mai girma gwamnan gombe albarka da alheri Allah ya kun san dai musulmi ne ko kuma musulmi musulmi ne ko Allah ya ƙara wa mai martaba sarkin gombe albarka da alheri ka aiko mana da wuzara sidikin wasiranka na gaskiya Allah ya muku albarka Allah ya raya da gidajen ku jama'a wannan godiyar da na yi ta yi daidai man la yashkuru nasa la yashkuru Allah wanda mutane za su yi alheri bai ce ya gode ba to baya ma gode Allah annabi ne kuma ya fara kuma asadiqul masduq mu mun yaba mun gode malam haza da sauran malamai ina muka ina muku godiya Allah ya kara muku albarka shugabannin malamai na izalil bid'a wai kamata sunna shugabannin gudanarwa na izalil bid'a wai kamata sunna shugabannin ‘yan agaji na izalisul bidaya wai kamatun sunna jagoran kumalan isa waziru gombe tsayayyen namiji Allah na gode maka kana dawo man da lafiya namiji a tsaya ka san ka na san ka matsu ka fito amma tun da an ce ka dan huta huta Allah warkar da kai Allah sa zakar da jiki ce don marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ƙarawa alhaji isa ga ya lafiya Allah ya ƙarawa alhaji abu ya lafiya Allah ya ƙarawa alhaji musa yola lafiya kai dukkan da tijawan namu na gwamnati wanda na faɗa da wanda ban faɗa ba mazan da mata Allah ya ƙara muku albarka ya rayar da gidajen ku ya taimake na godiya mataimakin malam hamza da kai da sauran mala adamu girbu gogaggen malami tsayayye mai albarka soja bi ma'anar kalima ga ilimi ga aikin tsaro kai mala adamu girbu ko ne ba san shi ba wallahi a gidan Sheikh Ismail Idris na fara ganin Mala Adamu Girbo saboda shekara 47 da suka wuce kan ba a kama izala ba muka haɗu da shi a gidan malam na wannan hanyar zariya din na je dan na zuwa ɗaukan karatu a gurin malam wata rana in kwana kofar gidan malam din buhu ne na algarara ake dibewa tunda yana tsari amma faran da malam ya samu mota mai curi rannan wayansu suka yi tawaye daji wajen me zai shiga mota to sai ku mutu zuwa masu hasada da masu wa'azi yanzu wani wallahi in banda a izala wannan yayi wannan gidan wallahi a cikin irin wayancan akwai wanda in kai wanke riga kai guga ya daina gaisawa da kai assalamu alaikum sai kiru yaya haka baka ji mana yace yace an kai ka cika yawan gaisuwa ashe wankin ka ne ya dame shi Allah ka rayu daga hasada jama'ar mu ne za su bi da wai kamata sunna maza mata matasa da tijawa na kusa da nan nesa Allah ka ƙara mana albarka Allah ka nesanta mu daga hasada Allah ka nesanta mu daga kyashi Allah ka nesanta mu daga lalaci Allah zan zo ai gombe ina da gonakin manya manya eka kaza a gombe kuma ni ba wai maganar wai wai in tara hatsi in tara kuɗi ba wannan ne damuwa ta ba wallahi tallahi ba na da wata gona ta na je na na sa mata irin abin da kuke kira da turanci hybrid na samu buhu casa'in da wani abu a gona ɗaya wata gona na fitar da zakatat sai na ɗauki buhu hamsin da wajen bakwai na ce fita ofis ku tara namu ya samu shugabannin malamai banda rowa banda haɗama banda lalaci mu daki muguwar karin magana mu mata kabar kano ta can haka wace an ce tsammanin warabbuka ku ƙalafa to su ke lamban da mu mu muna noma muna kiwo mala haza ya noma buhu dubu sha Allah bana sai na sai na kada shi a yawan noma da ni da kai mu gwada to kai ne shugaban malaman kaza da kaza da kaza kalubale wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala
Alhamdulillah an saurari uban tafiya uban gayya shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'atu zalatul bida wai kamata sunna ta ƙasa da ƙasa kuma khalifa na margayi a sheikh ismail idris ya gabatar mana da wa'azi na musulunci allah ya saka masa da alkhairi malamin da zai rufe mana da addu'a shine sakataren majalisar malamai ta ƙasa kuma mufti na yan agaji barista sheikh aliyu alhassan sanke shine